بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض كدع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم وإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الذين في أحناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لسريع العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 22 ga watan zulhaji hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 42 wanda ya yi daidai da daya ga watan august miladiya 2021 a gamu a garin tsalibawa yankin gumburawa lokal gamawa makkawa jihar sokotawa domin karɓa gayyata ta goron sallah da wasu matasa suka nema a zo a yi musu goron sallah a wannan gari na tsalibawa wanda wannan rana ita ce rana ta farko a rayuwa ta shigo a wannan gari kila ba ni kadai ba
hadda firar rigar ba ya ce hashima ga alaran gangarau ya zagaya jihar sokoto ya zagaya jihar kebbi har nijar mun shiga da shi amma dai ga tsalibawa kusa da gida ba mu zo ba sai yau wannan yana da alaka cewa ba mu samu gayyatar ku ba sai wannan lokacin to amma muna fata yadda muka samu yanzu to mu ci gaba da samun gayyata ba tsalibawa ba har da ɗalibawa in akwai ta kusa ita ma sai mu je alhamdulillah malamai an gabatar da taziya da kuma kyawawan addu'o'i ga ɗaya daga cikin malamanmu a sheikh dr aliyu adam wanda yake ma'aikaci ne a nan kore allah mai girma da ɗaukaka ya karɓi rayuwarsa jiya an kwanta da shi daidai wannan lokaci muna lafiya yana lafiya kalau ya kwanta cikin iyalinsa yana lafiya kalau ya tashi yana lafiya kalau an shirya program na addini ai waya da shi ya ce gashi nan tafi ya hau mashin a shi lokaci ya yi ya je ya yi accident Allah ya karɓi rayuwarsa kuma duk wanda za ka yi magana da shi game da Aliyu Adamu to ba zai faɗa ma wata kalima wadda za ta zama munanawa gare shi ba alherinsa zai faɗa duk wanda ya zauna da mala Aliyu in dai zai baka labari a kansa to alheri ne zai faɗa yana ma'aikaci a kore bangaren lafiya idan muka sa irin wannan wa'azi ko aka gayyace mu in ya samu in ya samu labari kuma akwai wanda zai karba masa cikin ma'aikata to zai kira wani ya ce mai don Allah karba min za mu je wa'azi ya zo mu je mu yi wa'azi mu dawo mu je mu yi wa'azi mu dawo ba inda ba mu taka da shi ba duk inda muke wa'azi tare da Dr. Aliyu muna roƙo Allah ya gafarta masa Allah ya buɗa masa kabarinsa Allah sanya masa haske cikin kabarinsa wa'azinmu na ƙarshe da shi shine wanda mun kai yabo ya yi wa'azi a yabo alaramma bashar tukur wanda ya ja masa katari yanzu wato ahmad suleiman karami karami daga nan sokoto shi na ya ja masa shi ya ja masa baki na ƙarshe wanda mun kai ƙarshe wannan makaranta shekaran jiya ranar talata da muka je goron sallah muna roƙo Allah gafarta masa daga cikin dalilan da yasa ba mu daga wannan wa'azi ba shine don ku taimaka ku masa addu'a domin ko ba mu zo ba ba zai dawo ba ko mun zo mu yi wa'azi ko ba mu zo ba to abun da ke faruwa dai ya faru to amma idan muka zo muka yi wa'azin muka gaya muku za ku yi masa addu'a shi kuma a hali yanzu ba abun da yake bukata gare mu in ba addu'ar ba ba bukata yake mu je mu kama kuka ba ba bukata yake mu koma gida mu zauna muna bakin ciki ba bukata yake mu yi masa addu'a to wannan bukata ita ce ta kar kwafa muna gwiwa muka ce to bari mu zo kuma ku taimaka masa da addu'a musa alhamdulillah ko da ba mu zo ba ji labari za ku yi masa addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa muna roƙon Allah dukkanin musulmanmu da Allah karbi rayuwarsu Allah gafarta musu wayanda kuma muna nan tare da su cikin rayuwa Allah ka sa mu rayuwarmu albarka kuma ka sa mu cika da imani mutuwa rigar kowa ce nasirun ilal ajali fi kulli sa'atin wa ayyamuna tutwa wa hunna marahilu kullum tafiya muke zuwa ajullan da ka ɗobo muna ba wai suke tahowa mu ke tahiya mu gamu da su don kakka yi tsammanin cewa a'a suke tahowa bari ka kara gurgusawa ka su cin maka a'a inda duk za ka ji to gamuwa za ka yi da su wato mutuwa gamuwa ake da ita kul innal mauta allazi قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى عالم ال...
ثم ين...
ثم تردون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أكو يا أبن ذي فارو وينبئكم بما كنتم تعملون
Allah ya ce, Innal mautan lazi tafirruna minhu, mutuwa nan da kuke gudu ba ku son ku mutu, ba mai son mutuwa wallahi sai ta cin mai dole, amma Allah ce fa innahu mulaqikum zai gamu da ku in ka ce to daga nan tsalibawa ana mutuwa da yawa bari in sheka yi sokoto to sai mutuwar ta fito daga sokoto sai ku hadu idan ka ce a kai wal gaskiyar magana na ana mutuwa da yawa bari in sheka yi wajen kore sai ta zarbo ka daga can ita ma ta biyo daga can sai ku hadu duk inda kai to mutuwa gamuwa za- ba wai biyo ka za ta yi ba a inda kai to kai zaka ƙara karasa kanka da kanka nasiru ilal ajali fi kulli sa'atin wa ayyamuna tutwa wa hunna marahilu da akwai wani wanda saboda girmansa saboda malantaka saboda ilimi saboda imani saboda tsoron Allah ya kamata a bashi duniyan nan bai ta yi ba da an bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma duk wannan ta sa babu annabin Allah da ke rayuwa a doron duniya a hali yanzu duka sun tafi har fiyayyen halitta gaba ɗaya annabi Muhammad ya tafi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya kwanta ya rasu Umar ya fara zuwa akan gawarsa yake cewa manzo Allah bai rasu ba ai manzo Allah ba ya rasuwa saboda haka ya zare takobinsa yace duk wanda ya sake cewa manzo Allah ya rasu zai sare mai wuya sai ga Abubakar Siddiq ya shigo ko da yake shigowa sai yake ga har manzo Allah kwance sallallahu alaihi wa sallam gashi kwanciya rasu abubakar ya kware fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga fuskar manzon Allah ya sumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ifta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ya manzon Allah Allah ya sa maka wato zama mai kanshi lokacin da kana da rayuwa yanzu ma bayan ka mutu to shikenan to Allah kuma ya sanya maka wannan kanshi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito yake umar zauna manzo Allah ya riga ya rasu sallallahu alaihi wa sallama yake man kana ya abudullaha fa inna allaha hayyun la yamutu wa man kana ya abudu muhammad fa inna muhammadan kad mata yace duk mai bautan muhammad to ya sani muhammad ya riga ya mutu in kuma Allah kuke bauta to dama Allah shine alhayyul ladzi la yamutu rayin da baya mutuwa amma manzo Allah ya rasu to kenan kowa na iya mutuwa sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya ballinta wani muna fatan lokacin da mutuwa za ta zo muna ta zo ta dauke mu a matsayin shahada muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya hada mu da aljanna Allah ka hada mu da Aliyu Adamu a aljanna Allah yadda ka hada mu a duniya muka rayu muna addini tare to Allah ka hada mu aljanna kuma alarama ba wata sura can ta ɗari da goma ƙarshen ƙur'ani kusan ƙarshe iza ja'a بسم الله الرحمن الرحيم na'am إذا جاء نصر الله والفتح Allah ya ce iza ja'a nasrullahi idan nasara Allah ta zo wal fatahu da buɗi Allah ya kawo muku buɗi Allah ya kawo muku nasara kamar yadda Allah ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama buɗi ya kawo manzo Allah nasara a Makka aka kore shi daga Makka Allah ya bashi nasara yayi hijira wannan hijira ta zama alkhairi gare shi ta zama alkhairi ga sabon manzon Allah ta zama alkhairi ga addini gaba daya annabi ya koma Madina can Madina sai Allah ba shi nasara aka kafa gwamnati gwamnatin ta yi karfi yau arnan Makka suka kasa yakin manzon Allah suka je aka yaki na farko na Badar aka ragargaza su aka ba manzon Allah nasara da sabon manzon Allah aka sake shekara ta dawo aka je aka yi fa- aka yi yakin Uhudu aka yi aka ka- aka yi sha- sabon manzon Allah da dama suka yi shahada wannan shahada ita ma nasara ce ga manzon Allah nasara ce ga sabon manzon Allah domin duk Allah ya taso aljanna wannan duk nasarori ne aka yi aka sake dawowa manzon Allah ya so ya zo ya shigo garin Madina a garin Makka da niyyar yi umra aka hana masa aka zo aka yi waton ah, sulhul hudaybiyya wannan sulhu aka yi ya zama ma manzo Allah alkhairi ya zama masaban manzo Allah alkhairi karshe sai gashi an zo an shigo garin makka yadda Allah ya ce manzo Allah zai shiga makka sai gashi manzo Allah ya shigo maka ya shigo maka yau idan kai musulmi ne ka gode wa Allah in ba musulmi ne ba ko ka gudu ko ka yi imani abin da ya faru kenan a garin makka sai gashi mutane sun dawo sun shiga musulunci sai ga manzo Allah a makka makkan da aka kore shi yau ya dawo kuma yanzu ya zama babu sarkin makka shine sarkin makka babu gwamna shine gwamna babu shugaban kasa shine shugaban kasa babu babu duk shine a komai a makkan da shi da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan nasara ce ko ba nasara ce ba sai Allah ce to idan kuka ga irin wannan nasara ta zo kuma wara'aitan nasa ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
kuka ga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a ana fahimtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ana zagin ku yanzu kuma an dawo ana ganin cewa ku ne ke rike da gaskiya aka fahimce ku da can da ake zagin ku ba gane ku ne ba ba fahimce ku bane yanzu an fahimce ku matasa sun fahimta dattijawan ma sun fahimta mata ma sun fahimta masu kuɗi sun fahimta yan siyasa sun fahimta har da sarakuna ma an fahimta har da yan sanda sun fahimta ga sojoji ma sun fahimta ga waye ya fahimta an fahimta an fahimta an fahimta to idan kuka ga haka Allah ya fahimtar da ku addini ya gane an gane sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kunta za ku yi ba ku kama hasalin junanku ba zuwa za ku yi kuna zagin junanku ba ba barin ƴaƴan ku ke ba tarbiya ba ana shayi shayi ba ba barin za ku yi ƴaƴan kai ba abinda za dan dan ka ba abinda matsala ka da shi ya je gona ya yi ma noma ko ko ya je Onacha ko ya je Lagos ko ya je Ibadan ko ya je ya samu kuɗi ya kawo ma ka ce Allah ya mai albarka ina albarka babu karatu ba shi za ku yi ba a ku tabbatar da cewa kun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ƙara kaimi a wajen biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da idan wajen sallah kila lokacin da kake sallah baka tsaya kan tantance ya manzo Allah yake arwalla ba yanzu kaga Allah ya ba ku nasara sunna ta yadu ko ina ko yan siyasa in za su yi siyasa dole sai sun haɗo da ku yau dukkan kungiyar da ka sani a Najeriya babu kungiya guda da ke iya karo da kungiyar sunna kuma take nasara wallahi babu yau mun ka haɗu kaga kungiyar izalar jos kaga kungiyar izalar kaduna kaga salafiya salafiya ta albani salafiya ta sumalan jafar salafiya ta malam musa lukuwa salafiya ta salafiya sa sa sa sa sa sa sa duka wa'annan salafiyoyin duka mun ka haɗe guri guda kungiyoyin nan wallahi babu kungiyar da an Najeriya wadda ke iya karo da su ko akwai ta ɗarika ba ta isa ba ko wace irin ɗarika kuwa da ta tijjaniya da ta kadiriya da ta hallutiya da ta shirme-shirme da ta kwashe-kwashe wallahi ba su iyawa su ba su ba wallahi ko da masu gidajen su ƴan shi'a wayanda suke su dama already wato an riga an gama da su ba su iya karo da to yanzu babu wata kungiyar da ke iya karo da sunna a Najeriya babu tashe sa dan siyasa da sarakuna da waye da waye kowa yana buƙatar lalle ya samu haɗin kai tsakaninsa da ahli sunna mu gode wa Allah menene godiya ga Allah mu haɗa kanmu guri ɗaya menene godiya ga Allah mu daina aibanta junanmu menene godiya ga Allah mu je idan muna sallah mu tabbatar da arwallar da za mu yi haka annabi ya yi arwallar in za ka yi sallah ka koyi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kun sallah kamar yadda kuka yi ga ina sallah sannan ita wannan sallah Allah da kansa yake wa aqimu salata wa atu zakata ku tsayar da sallah ku bayar da zakka to ka tsaya ka yi ta tsayar da sallah shine ka yadda manzo Allah yake ayi waje arwalla yadda manzo Allah yayi wajen sallah yadda manzo Allah yayi azumi yadda manzo Allah yayi zakka yadda manzo Allah yayi komai za ka yi yadda manzo Allah wajen mu'amala ka bi iri yadda manzo Allah yayi da sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka dibi tarihin yadda sabon manzo Allah suka rayu yadda suke son junansu kuma ali sunna ku zama kuna son junan ku haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai ku yi imani ba yadda za a dauke ka saka aljanna baka da imani babu imani uluhiyya babu imani rububiyya babu imani asma'u was sifati ya zanta yadin kai is condemning duk inda aka biyo sai ka iske shi condemning wallahi baka shiga aljanna ya za ka shiga aljanna ya zama kana da tauhidin uluhiyya ba ka bautan kowa sai Allah shine ka tsaye da kalimar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ba ka bautar kowa sai Allah shi ko Allah da za ka bauta ma to muhammadur rasulullahi muhammadu shine manzo Allah wanda zai koya ma yadda za ka yi wannan ibadar ka rike wannan tauhidi to wannan shi zai sa ka shiga aljanna wanda bai da tauhidi bai shiga aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ba ku shiga aljanna sai kuna da tauhidi sannan kuma wato ba wato la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu ba za ku yi imani ba sai kun so junanku yau wani na ki imani wani bai son wani da ana a alaka ta kyakkyawa tsakanin tsakanin ahli sunna wannan yana son wani saboda yana son sunna wannan yana son wani saboda malamin sunna ne saboda ma dan talibin sunna ne saboda ahli sunna ne amma sai ya zama yanzu ta canza zani yanzu za ka ga ahli sunna da ahli sunna wannan na zagi wannan wannan na cin zarafin wannan wannan na kai wannan wani lokaci ma sai ka iske ana gaba tsakanin ahli sunna da ahli sunna wannan kungiya da wannan kungiya wai don fatawa kawai fatawa wadda take ba fata shahi aqida ba ba ta shahi aqida ba fatawa ce ba yadda za a yi duka ahli sunna mu gaba ɗaya ina da nisa mu dawo mu yi fatawa guda ba ta taba yiwa